الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar 29 ga watan rajab shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma takwas ga watan shida shekara ta da sha uku. lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna jami'ul kabir kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata ya gabata a darasinmu na umdatul ahka cewa nau'in tasbihi bayan sallah abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nau'i shida ne farko dai yana yin subhanallah subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah 33 Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 na ɗarin sai cike shida la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nau'i na biyu yana yin subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 Allahu akbar talatin da hudu nau'i na uku subhanallahi talatin da uku walhamdulillahi talatin da uku allahu akbar talatin da uku kamar yadda wannan riwaya ita ce malam ya shigo da ita a cikin littafi nau'i na hudu yana yin subhanallah goma sha daya walhamdulillah goma sha daya wallahu akbar sha daya nau'i na biyar yana yin subhanallah goma walhamdulillah goma allahu akbar goma nau'i na ƙarshe subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ashirin da biyar don haka kowane ɗaya mutum ya yi to ya dace masu sunna amma iya abinda ake bukata mutum ya ringa cancanzawa kamar yadda fa'ida ce wadda malamai suka bada na cewa in suna ta ƙididdigu daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to ana buƙatar mutum ya ringa cancanzawa yau da gobe domin ya kasance kowace ya yi aiki da ita. Daɗin fa'ida lissafawar kamar yadda ya gabata yana lankwasa kenan wannan kan yatsotsin shi a namin kenan sai su taɓa shine cikin tafin hannu haka haka kenan shine wannan kenan su ne anami kenan su ne suke taɓa nan tafin hannu kamar yadda malamai suka sukuta lalle nankin shi dai a yadda kamar yadda yake cikin wani littafi mai suna wanda wani malami ya wallafa sharhin hisnul muslim kuma haka wani malami yake bani labarin cewa ya tambayi wani malami lokacin da ya tafi umra malami na cikin darasi abin da ya siffanta masa cewa yanda maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake kan anamilkin kenan su ne yake lankwasawa haka suna ta bana ina ji haka wannan malamin mai suna ɗalibi daga cikin ɗaliban Sheikh Nasir Albani Aliyu bin Abdulhamid Aliyu bin Hassan bin Abdulhamid Al-Halabi shi ma haka ya siffanta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kenan wannan kan ya tsotsin sai ya zama suna ta bana haka haka ana nan ko da mai 33 ne karin fa'ida kuma da hannun dama kadai ake yi ba a hadawa da nahagum hadawa da nahagum wannan bid'a ne saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya inganta da hannunsa na dama yake kirga tasbihi
kamar macen da aka ce ba ta san mijinta aka je wajen alƙali a karar arni kuma da wata aka mata saki watan an za su tafi gidajen su yi idda tun da babu zancen arni a gaba to wannan kan su yi bisa ana iya ba su wani abu don ana tsammanin ko suna da wata kama ne haka
wani misali macen da kwata-kwata igiyar aure ta kai karshe tsakaninka da ita kama ta saki daban-daban saki uku da kuma wadda aka tafi gaban alkali aka yi kulu shine ta maida maka sadakinka aka kashe aure idan ta koma gida za ta yi idda shin kana iya ba ta wani abu domin tsammanin cewa tana da wata kama tsammani kace ba tabbas ba a maganar tsammani bata taso ba ka ba ta wani ci da sha sai in kana da yakinin cewa tana da ciki sannan ciyar da ita da shayar da ita ya zama wajibi a kanka har a kai lokacin da za ta aihu ƙarin fa'ida kenan a nan abin da muke so mu gane lalle ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana da nassi na alkur'ani cewa idan aka saki mace dole ne za ta zauna a gidan da kake zaune har a kai lokacin da za ta gama idda kenan in saki ne wanda yake raja'i wanda kana da komi game da ita kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina ku ji tsoron ubangijinku kada ku fitar da matan da kuka saka daga cikin gidaddajinsu mu kalli wannan aya gidan gaba daya Allah ya jingina ma matan da aka saki la tukhrijuhunna min buyutihinna Allah ya ce kar ku fitar da su daga cikin gidajensu kenan ana fitar da su ne ne zalunci ne kamar misali mutum ya zo ya nuna maka yin karhi daga cikin gidanka ya fitar da kai to daidai haka da haka yake don haka maganar ka saki mace ko san ki kar in gani wannan ba ɗabi'a ba ce ba ta mumini doka ta Allah ta hau kanka dole ka ɗau haƙuri har a kai lokacin da za ta gama idda don haka Allah ya ce la tukhrijuhunna min buyutihinna kar ku fitar da matan da kuka saka daga cikin gidaddajin su sai Allah ya ce wala yakhrujna su ma matan a karan kansu kar su fita domin takan iya cewa to wace tsiya zan zauna in yi ita wai cewa ta fusata ta tattara yana ta yana ta cewa gidansu za ta koma gida za a nuna musu to don haka Allah ya ce wala ya hauri su ma matan kar su fita la'anan ta farko da la wannan ta biyu dukkan ta lace wadda take nahiya hani ne na ubangiji subhanahu wata'ala sai Allah ya ce illa an yi atina bi fahishatin mubayyana sai dai in sun zo da wata alfasha mabayyaniya kamar ta ringa fita ba tare da izininka ba ko kuma takan sayo maka cikin gida wanda bai dace ya shigo maka ba ko kuma ta ringa gaya maka wasu baƙaƙen maganganu to anan kana da yancin da zaka fitar da ita shine Allah ya mana istisna anan yace illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyina to anan wani yakan iya cewa bari in maida ta wani gida na can sai ta je ta zauna har ta gama idda to a gaba sai Allah ya ce askinu hunna min haisu sakantum min wujdikum matan da kuka saka Allah ya ce ku zaunar da su a gidan da kuke zaune gulgudan wadatar ku kar ya zamanto da kuna zaune a cikin gida ginin bulo da bulo bayan ka sake ta sai ka hudda ta ka maida ta wani dan gidanka can wai ta je ta gama idda Allah ya ce a gidan da kake zaune nan za ka zaunar da ita har a kai lokacin da za ta gama idda menene hikima a nan na cewa gidan da kake zaune nan za ka zaunar da ita har ta gama idda saboda shi aure al'amari ne wanda yake mai girma wanda kuma ubangiji subhanahu wata'ala a kullum abin da yake so yake kauna shine ɗorewa ta rayuwa tsakanin ma'aurata ba rabuwa ba kishiyar haka shaitani shine yake son ya ga yarar tsakanin ma'aurata da Allah ya ce a gidan da kake zaune za ka zaunar da matar da ka saka gwalgwadon wadatarka kasancewar a bayan ya ce la ta dari da Allah yi hudu su ba da zalika amra domin baka sani ba takan iya yiwa ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan iya farar da wani al'amari bayan wannan saki bayan ka sake ta kana tana zaune a gida in za ka fita a dawo lafiya Allah ya ba da sa'a ka dawo sannu da zuwa da ta banzatar da kanta bayan wannan suke da aka mata sai ta ci gaba da kula da kanta maimakon da ba ta kyautata maka a yanzu sai ta yi nadama to wannan nadama da ta yi yakan iya sanyawa ka maida ta don duk fusatar da mutum zai yi akalla dai mutum ba zai kwashe wata uku bai huce ba wanda shi kuma kamar kusan karancin kenan a nan in mai jini ce jini uku galibin mata ko wata-wata suke al'ada in ba ta jini wata uku za ta yi in mai ciki ce haife cikinta kafin a kai lokacin da za ta gama wannan idda takan iya yiwuwa kai ka huce ita ta huce kenan me zai biyo baya shine sai a mai da jakadu a ci gaba da zama kuma a kori gaba a yi fatan kuma cewa irin abin da ya gitta na rashin zutuwa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nisanta shi na
da ba sai ta ce bata komawa karan da ita ce bata kuma gida sai daga ba ka wata wuri bayan haka nan sai ta koma shin sai ta yi ta fara koma da shi
wai mace ce ce mijinta ya sake ta saki daya ko saki biyu tana gidansu sai ta yi rantsuwa da Allah cewa ita ba za ta koma ba shi ko ce ya maida ta ita ta ce ba za ta koma ba daga baya sai ta huce ta koma shin sai ta yi kafara kwarai da gaske dole sai ta yi kuma lokacin da ya ce ya maida ta ko ta so ko ta ki ta koma a shir'anci idan ta ce ba za ta koma ba dole a je a gaban alkali ta biya shi abin da ya kashe na sadakin shi amma komawa ta koma cewa ba za ta koma ba ta rantsuwa da Allah to wannan kuma al'amari ne na daban wanda kuma daman haka ake bukata idan ka yi rantsuwa akan wani abu ka ce ba za ka aikata ba wannan abin da ka yi rantsuwa akan shi kuma alkhairi ne manzon Allah ya ce ka yi kafara ta wannan rantsuwa ka je ka aikata wannan dama abin da ake bukata a nan shine ta yi kafarar rantsuwar ta in ya so kuma ta koma ciyar da miskini goma ko kuma tufatar da su ko kuma ‘yan tabawa namiji ko mace an gane ko ko kuma yin azumi uku kenan ɗaya daga cikin abin da ya sauka a gare ta daga cikin wannan nau'ika hudu na kafara za ta yi in ya so kuma sai ta koma gidan mijinta kafara takan iya yin ta kafin ta koma kuma tana iya jinkirta kafarar sai bayan ta koma darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna bi cikin kitabul hajj mun tsaya ƙarshen wato babi na 63 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 64 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء كيف ترمى الجمار قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع هو ابن الجراح الرؤاسي الكوفي قال حدثنا المسعودي هو عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال لما أتى عبد الله رضي الله عنه جمرة العقبة استوطن الوادي واستقبل الكعبة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصى ثم قال والله الذي لا إله إلا هو من هاهنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة قال حدثنا هناد هو ابن السري أبو السري قال حدثنا وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي من بطن الوادي بسبع حصيات ويكبر مع كل حصى وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي قال حدثنا نصر بن علي الجهبمي وعلي بن خشرم أنهما قالا حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جئل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam na kaifiyar yadda ake jifan wato ramin akaba ko kuma mu ce yadda ake jifar shaidan don da haka ya fi shahara lafazin aljimar jam'i ne na jamra akwai aljamratul sugura akwai aljamratul wusta akwai aljamratul kubra don haka wato aka yi jami'insu kenan shine ya ce kaifa turmar jimar ma'ana game da kaifiyar yanda ake jifan waɗannan ramuka guda uku malam ya shigo da hadithin abdurrahman ibn yazid yake cewa lamma ata abdullahi abdullahi jamratal aqaba lokacin da abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda ya iso wato jamra wadda take alkubra kenan lokacin da zai yi jifa wannan ku jifa na ran goma ga wata kenan domin ran goma ga wata na zulhijja aljamratul kubra ita kadai ce ake jifa wanda ya gabata a darasinmu na shiya cewa a ɗabaka ta sahabbai idan ka ji sun ce abdullah ba tare da sun ƙayyade ba cewa ɗan wani to ba kowa suke nufi da illa abdullahi ɗan umar wannan kai abdullahi ibn mas'ud in ibn umar ne malamai za su ƙayyade maka in ma su ce abdullahi ibn umar haka abdullahi ibn amr ibn al-as an gane ko saboda a badala a cikin sahabbai su kusan hudu ne abdullahi ibn umar abdullahi ibn amr abdullahi ibn abbas sannan kuma ga abdullahi ibn mas'ud to shine anan yake cewa lamma ata abdullahi jamratal aqaba lokacin da abdullahi dan mas'ud wato ya zo wurin jifa istabqana alwadi wato sai ya shiga wato cikin kwari asalin kalma ta alwadi shine a hausa ake cewa zarmu inda ruwa ya rariki ya yi korama yake bi kwazazzabe kenan to a wannan lokaci wato wannan wuri yana da wani kwari shi wurin jifar shine ce istabqan alwadiya wato sai ya shiga cikin kwari wastaqbala Ka'aba wato ya fuskanci alqibla وجعل ير وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن wato sai ya haɗu yana jifan ramin a bisa gefensa wanda yake na dama an gane ko a bisa gefensa wanda yake na dama shi ramin haka yake yadda ka san kamar misalin tsarin jira haka haka yake kamar misali haka ne rami ne wanda yake mai ɗan tsawo haka to sai ya koma kenan sai yake jifan ramin a bangare wanda yake wato na dama shine a gefensa wanda yake na dama shine ya ce tun marama bi sab'i hasaya wato ya jefi wannan rami da tsakuwa bakwai yukabiru ma a kulle hasake tare da dukkan tsakuwa idan zai jefa wato sai ya yi kabbara ya ce allahu akbar da ya gama sai ya faɗa ga jama'ar da suke nan ya ce wallahi lazi la ilaha illa huwa ina rantsuwa da ubangijin da babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi min hahuna raman da zai unzilat alaihi suratul baqara manzan da aka saukar masa suratul baqara yace tanan yayi jifa illa kasancewar wannan kalima kalima ce wadda take shazza ma'ana wannan riwaya ce shazza na wastaqbal al-kaaba ma'ana ya fuskanci al-qibla wanda kamar yadda riwaya take cikin sahihai iya abinda shi ibn mas'ud yayi ya mai da ka'aba a hagun kinsa mina a damarsa an gane ko mina a damarsa kenan ka'aba a hagunkinsa a takaice kenan a nan shine wato ya kalli gusum saboda duk lokacin da ka isa wannan wuri kasancewar ka'aba wannan ya kalli arewa nake nufi mina kenan a damarsa kenan ka'aba ita kuma a hagunkinsa shine kenan wannan kamar misali a tsarinmu a nan ka kalli arewa kenan mina sai ya zamanto ita ce a nan gabas kenan ka'aba ita ce a nan yamma to haka wato ibn mas'ud ya yi domin kasancewar yadda ya yi kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ne a nan yi rantsuwa da Allah yake cewa min hahuna ramal lazi unzilat alaihi suratul baqara ya ce ta nan inda kuka gana yi wannan jifa ta nan wato manzan da aka saukar masa suratul baƙara ta nan ya jifa me yasa yake banci suratul baƙara daga cikin surorin alkur'ani malamai suka ce domin suratul baƙara ta kunshi hukunce-hukunce na aikin hajji a gane ko duk da cewa ba ita kaɗai ba haka idan ka koma cikin suratul hajji ita ma akwai hukunce-hukunce game da aikin haji illa kasancewar bayanin da suratul baqara ta yi a dangane da abin da ya shafi ayyuka na hajji a cikin suratul hajji ba za ka same shi ba duk da cewa ita ma ta shahara da wannan suna wanda yake na musamman a nan kenan a takaice abin da muke so mu gane malamai suka ce sunna ce wadda take mustahabba kamar yadda bayani zai zo nan gaba kenan ka shiga cikin wannan kwari yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kai ma kai tare da cewa kwarin a yau babu shi kuma shi kan shi wurin jifan an yi shi kusan hawa uku ne domin ba don komai ba don yalwata ma al'umma a wancan lokaci babu jama'a da cunkoso irin na yau don haka kalla ne a shekarun da suka wuce a yi aikin hajji a gama baka ji ba an ce wasu adadi sun rasa rayuwarsu ba a ko'ina ba ku ake samun mutuwa illa a wurin jifa saboda wuri ne wanda yake jama'a suna haɗuwa a kusan lokaci guda da wurin jifa da lokacin da aka zo ɗawaful ifada galibi a nan ne ake samun mace-mace wanda ku duka matsalolin da suka kawo mace-mace a irin wannan lokaci kasancewar in za a tafi arafa mafi yawan mutane suna ɗaukan kaya kan mai bargo kan mai shimfiɗa kan mai wani tarkace haka za a tafi idan aka zo aka kwana a musdalifa aka wayi gari wai maimakon wannan kaya mutum sai ya ɗauko su a kai ko wata sakwat ko wani mai ne ka zo ka shiga cikin taron jama'a cewa da shi za ka je ka yi jifa idan aka yi katari aka tunkuɗe ka ka faɗi wannan kaya daga sun tunkuɗi wani wani ya yi tuntuɓe da su shi ma sai wannan wannan wannan ya hau kan wannan shikenan sai a samu mace mace kuma a wannan lokaci duka wurin daman ba a rigai ba aka faɗaɗa shi to alhamdulillah sai aka samu ci gaba a kullum ake faɗaɗa wurin da gimshiki ɗaya ne a tsakiyar yanzu sai aka yi wata babbar katanga aka ƙara wato faɗin rami to shine a nan kasancewar shi ibn mas'ud ya zo daidai da wannan wuri ya jifa ya ce inda ya tsayaye wannan jifa ya ce nan ya gama zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya jifa don haka dai a yau in ka je jifa abinda ake bukata mina sai ka maido ta damar ka kenan ka'aba sai ka maida ta hagunkinka ba alƙola ba za ka fuskanta kenan kamar a tsarin mu a nan kenan a ce mina ita ce a gabas kenan ka'aba ita ce a yamma me za ka yi kenan sai ka kalli arewa idan ku daga arewa ne misali za ka kalli gusun sai ka kaddara cewa kenan mina ita ce a yamma kaba ita ce a gabas kenan sai ka kallo kudu saboda za ka ga flash an yi wani flak wanda yake nuna nan ita ce alƙibla a daidai wannan wurin jifar kenan anan sai ka lissafa ka mai da alƙibla a hagun kinka kenan mina kuma ita ku sai ta koma a damar ka haka ake bukatar mutum ya jifa domin yin haka sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karin fa'ida a nan kuma za mu ga cewa kowace tsakuwa in za ka jefa wato kabbara za ka yi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar haka za ka jefa wannan tsakuwa guda bakwai tsakuwa ta farko ita ce za ka ƙara bismillah ka ce bismillahi Allahu akbar amma shidan da za su biyo baya kowace kabbara za ka yi sannan kuma anan za mu ga cewa kowace tsakuwa kenan za ka jefa ta a karan kanta ɗaya bayan ɗaya saɓani ga wasu malaman da suke gani in ka juke su gaba ɗaya ka watsa a duku a guda gaba ɗaya yayi illa kasancewar wannan saɓanin sunna ne abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kamar yadda Ibn Mas'ud anan ya bayyana mana tsakuwa ɗaya bayan ɗaya haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jefa kuma in ka jefa tsakuwar ta ki fadawa inda ake bukata ta fada sai ka fitar da ita daga lissafi sai ka ɗauko kenan sai kur sai ka jefa an gane ko in kana kokonto wannan ta shida ce ko ta bakwai ce sai ka ɗauke ta a matsayin ta shida sai ka jefa ɗaya kenan ta cikon bakwai kamar yadda malamai suka yi bayani shine anan malam sai ya shigo da sanadi na biyu shine na hannad daga waki daga almasudi wato da kwatancin wannan sanadi hadisin kuma kwatancin wannan ne wanda ya gabata malam ya ce a wannan babi ne yadda ake jifa ta shedan wato akwai hadisi daga al-fadl ibn abbas da abdullahi dan abbas da abdullahi dan umar da jabir ibn abdullahi al-ansari Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin abdullahi dan mas'ud ya ce hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sai ce wal'amalu ala haza inda ahalil ilmi aiki akan haka yake a wajen malamai yaktaruna an yarmiyar rajulu min batnil wadi iya abin da suka ga ya dace mutumin da zai yi jifa ya shiga wannan cikin kwari kenan sai ya yi jifa bi sabai hasayat wato da tsakuwa bakwai wa yukabbiru ma a kulli haswati tare da kowace tsakuwa idan zai jefa yi kabbara wa qad rakhasa ba'du ahli ilm wasu malaman sun yi rangwame suka ce illam yumkinu an yarmiya min batni alwadi in har bai samu damar jifa daga cikin wannan kwari saboda cinkoson jama'a ramamin haisu kadara alai duk inda yake da iko ta kowane shashi yakan iya yin jifa wa illam yakun fi batnil wadi ko da baya cikin wannan kwari an gane ko kamar yadda bayani ya gabata bayan gama dawafi kewayo bakwai a ina ake buƙatar a ina fila raka'a biyu bayan makamu ibrahim idan baka samu ba damar yi a nan duk inda ka samu a cikin fadin masallacin harami za ka iya yi don haka kenan a takaice abinda muke so mu gane da jifa na ran goma da jifa na ran sha ɗaya da na ran sha biyu da na ran sha uku haka ake bukata a yi kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yi a wannan riwaya ta biyu hadisi na biyu aisha Allah ya kara mata yadda take cewa innama ju'ila take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace innama ju'ila ramyul jimari kusan da cewa kadai an shar'anta mana jifan waɗannan ramuka guda uku wasu ayu baina safa wal marwa da kai kawo tsakanin safa da marwa ba don komai ba da iqamati zikrillah domin tabbatar da ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan anan dan kada mutum ya raukana game da wannan ambaton Allah da zai yi a lokacin da yake jifa tare da cewa dukkan ayyuka na ibada daman an shar'anta mana su ne saboda tunawa da ubangijinmu to amma anan dan mahimmancin wannan kabbara da ake lokacin da mutum yake jifa to kar mutum ya shagala amma da za ka jefa wannan tsakuwa bakwai ba tare da ka ambaci sunan ubangiji subhanahu wa ta'ala jifa ya yi ba maganar mutum ya saki an gane ko kuma tare da cewa jifa na ran sha daya da na ran sha biyu da na ran sha uku ga wanda ya jinkiri bayan kashe hirami wanda yake na farko abinda za ka yi sai ka mai da wannan rami a hagunkinka sai ka fuskanci alƙibla ka daga hannu ka yi addu'a ka yi addu'a ka roki duk abin da kake da bukatu a wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala in ka gama sai ka yi gaba ka je ka jefi rami na tsakiya wanda shine na biyu shi ma idan ka jefe shi sai ka mai da shi kenan wajen hagunkinka kenan ka fuskanci alƙibla idan ka fuskanci alƙibla ka daga hannu ka yi addu'a in ka gama addu'a sannan ka yi gaba ka iske rami na uku wanda shine aljamra alkubra babban kenan wanda sun rubuta babban shaitan idan ka je shi ka jefe shi da tsakuwa bakwai tuba maganar ka tsaya ka yi addu'a juyawa za ka yi ka fita kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi jifa a na farko ya tsaya ya yi addu'a ya fuskanci alkibla ya mai dora min hagokinsa da ya yi na biyu haka yi da ya yi na uku bai tsaya bai addu'a sai yi juya ya tafi to shine a nan ta ce an maza Allah ya ce kusan da cewa an sanya an shar'anta mana jifan waɗannan ramuka da kai kawo tsakanin safa da marwa don tabbatar da ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala idan don haka dai game da yin wannan kabbara a wajen jifa kada mutum ya shagala a al'imamun turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce illa kasancewar hadisi ne ba'ifi kamar yadda shek nasir albani ya ba a fashi illa shine ubaidullahi ibn abi ziyad domin duk lokacin da ya kadaita da hadisi to wannan hadisi ne ba'ifi saboda kasancewar malamai sun raunana shi musamman a lokacin da ya kadaita da riwaya babu ma ja'a fi karahiyati fardin nasi inda rami jimara قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث حسن صحيح وأيمن, وأيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin korar jama'a a lokacin jifa duk cinkoson da aka yi ba maganar ka kori jama'a don haka ko su 'yan sandar da suke aiki a nan a yau ba sa korar jama'a illa kasancewar abin da suke suna hada tsakanin hannuwansu sojina sai ya zamanto sun sarke da juna kenan sun riga sun bar hanya ba ka zo ba dai ka keta tsakaninsu an yi hanya an tsare in ka shiga ta nan ba maganar ta inda ka shiga inda jama'a suke shiga ka ce ta nan za ka dawo kenan in aka ce ta inda jama'a suke shiga ta nan masu dawowa za su shigo kenan me zai kasance cunkoson jama'a kenan haka suke sarka hannuwansu sai ya zamanto sun buɗe hanya haka kenan a nan tsakaninsu akwai wata hanya ta zara kenan wanda ya zo sai ya shigo ta nan in ka ce za ka shiga ta nan za ka fita ta nan bayan da za a yi ka fita dole za ka zagaya hanya ta fita daban hanya ta shiga daban amma maganar a turu mutum bai taso ba to shine a nan ya ce abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na haramcin korar jama'a wato a wurin jifa shine sai ya shigo da hadisin Udama ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yarmi jimara ala naqa wato yana jifan ramin akaba wato akan taguwarsa sai ya ce laisa barbun a wannan wuri ya ce ba maganar bugun jama'a wala tardun ya ce ko kura wala ilaika ilaik ko kuma cewa dan ja nisan an gane ko ilaika ilaika kamar ba maganar cewa igaba igaba ko kuma ma'ana kaɗan nisanta haka ma'ana duk wani abu wanda za a yi na tsangwamar mutum babu shi a wuri ne wanda yake na ibada wanda muminai ba abin da ya dace illa girmama juna da kiyaye alhurmar jama'a don haka da yake nan wuri ne wanda yake ko taka ka mutum ya yi a matsayinka na mumini bai ma dace ba ka waiwaya har ka tanka masa da gangan dai mutum ba zai taka ka ba wanda ba nan ba tukun a gindin ka'aba ma ana dawafi wani in ka taka shi sai ya waiwayo ya zage ka wani ya tafi wani ya taka shi sai sun sa mishi zagi sai wani ya ce masa wani nan ba za ca to shi wasa waye ce ya taka ca kai ya taka wanda shi ko dawon wuri ne wanda Allah ya ce wa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nurikihu min azabin alim wuri ne wanda yake cunkoson jama'a duk abin da aka maka abin da ya dace a matsayinka na mumini ka ɗau hakuri duk wanda ya maka abu ba da gangan ba ne bai maka kai ko da gangan ya maka abin da ya dace ka kau da kai ka manta iya abin da ya kawo ka ibada to shine a nan ya ce laisa barbun wala dardun wala ilaika ilaika ba maganar cewa igaba igaba ma'ana kaɗan nisanta amma kuma ba yana nuna ba rashin halaccin cewa kaɗan ja kuɗa ko kuma kuɗan ba da hanya wanda duka mutum yakan iya faɗa an gane ko a nan yana nuna mana irin nutsuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suke a irin wannan wuri wanda kuma wuri ne wanda yake na cunkoson jama'a shi ne malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi ibn hanzala allah ya kara masa yadda malam ya ce hadisin kudama ibn abdullah hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi malam ya ce kusan da cewa kadai malam ya ce mun san wannan hadisi ta wannan fuska kawai ina riwaya ta ahmad ibn mani daga marwan ibn muawiya daga aiman ibn nabil shi kuma daga kudama ibn abdullah a kewaya a kewaya hanya ɗaya tak hadisin yake da ita sai ya ce wa huwa hadithun hasanun sahihun ya ce hadithi ne kyaukyawa ingantacce aiman ibn nabil malam ya ce amintacce ne a wajen malaman hadisi babu ma ja'a fil istiraki fil badanati wal baqara قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي الزبير هو المكي عن جابر وابن عبد الله الأنصاري أنه قال نهرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الهديبية البقرة عن سبعة والبدنة عن سبعة قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجذور عن سبعة والبقرة عن سبعة وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن البقرة عن سبعة والجذور عن عشرة وهو قول إسحاق وابن إبراهيم واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما إنما نعرفه من وجه واحد قال حدثنا الحسين بن هريث وغير واحد أنهم قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واكد عن إلباء بن أبي أحمر عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي الجزور عشرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وهو حديث حسين بن واكد wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin tarayya ta kuɗi da lada wato game da sayan raƙumi ko saniya domin yankawa a matsayin hadaya ko layya asali kalima ta albadana ana amfani da shi game da raƙumi sawa'an namiji ko mace an gane ko to amma a shir'anci sai aka faɗaɗa ake amfani da shi hatta ga sani shanu sa ko saniya ana iya cewa badana a shir'anci amma asali a luga ta larabci in aka ce albadana wato shine kenan raƙumi ko kuma taguwa wanda jam'unsa shine albudun kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair to shine anan yace ma ja'a fil ishtiraki fil badanati wal baqara abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin tarayya game da sayan raƙumi ko kuma saniya shine jabir ibn abdullahi al-ansari yake cewa a shekara ta hudaybiya kenan shekara ta shida da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka zo domin yin umra sun koro hadayensu mushrikai suka hana su shiga birnin makka aka yi sulhu a nan wannan dawa wanda ke tsakanin makka da madina wanda ake kiran shi hudaybiya ya unkin in ma ka mata shadda ka ce hudaybiya ko kuma ka yi takfif inda sai ka ce hudaybiya shine ya ce mun soke wato saniya a madadin mutum bakwai don haka ita saniya fuska biyu gare ta akan iya soke ta irin yadda ake soke raƙumi kuma akan iya kada ta a sa wuka a yanka irin yadda ake yanka kankanan dabobi shi ne ya ce mun soke saniya a madadin mutum bakwai walbadana an saba ya ce rakumi ma mun soke shi a madadin mutum bakwai wanda hadaya ce mutum bakwai sai su hada su sai rakumi sai su yanka malai kina wannan yana nuna mana kenan akan iya tarayya game da saniya ko rakumi malai ya ce a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan umar da abu huraira da aisha da abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda wanda tambaya aka ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam aka ce masa shin yanzu an gane ko wani mutum ya tambaya ga jabir yake ce masa ya ce yanzu jama'a za su iya yin tarayya game da saniya irin abin da ake yin tarayya game da raƙumi sai ya ce ai ma hiya illa min ai ita ma saniya ba ta zamanto ba tana daga cikin algudu kenan a shar'ance hatta da shanu an gane ko kenan ana iya amfani da wannan lafazi yanda ake tarayya akan raƙumi mutum bakwai to a saniya ma za a iya tarayya abin da ya fi muku sauki kenan shi akwai lokacin da kankanan dabbobi za su yi tsada bakka da kuɗin da za ka iya saya ko kuma kankanan dabobin su yi karanci sai manya kenan yaya za a yi kenan mutum bakwai sai su haɗa kuɗi su sayi raƙumi ko su sayi saniya al-imamu tirmidhi ke cewa hadisin jabir ibn abdullahi al-ansari hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce sai ya ce wal amalu ala hadha inda ahli ilmi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallama wa ghairihi aiki ko akan haka yake wurin malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wasunsu ya raunar jazura an saba'a suna da suna ganin cewa raƙumi na wadatar wato mutum bakwai aljazur wato suna ne daga cikin sunayen raƙumi wanda wasu in aka ce aljazur suna fahimtar cewa tsohon raƙumi ake ne sai ce wal bakarata an saba'a ita ma saniya tana wadatar wato mutum bakwai za su iya saya su yanka a madadinsu sai ce wa huwa qawlu sufyan al-thawri wannan fada ce ta sufyan ibn sa'id al-thawri da muhammad ibn idris ash-shafi'i da muhammad ibn ahmad ibn hanbal ash-shaybani gabaɗayan su wannan malamai sun tafi akan haka menene hujjar su shine wannan hadisi na jabir malam ke cewa an rawaito daga abdullahi dan abbas daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam annal bakara an sawa saniya tana tsayawa a madadin mutum bakwai su hada kudi su saya su yanka wal jazura an ashira shi kuma rakumi na wadatar mutum goma an gane ko shi rakumi ya ma wuce mutum bakwai mutum goma suna iya sayan rakumi su yanka sai ya ce wa huwa qawlu ishaq wannan kuma fada ce ta ishaq ibn ibrahim menene hujjar shi wannan kenan hadisi na abdullahi dan abbas shine malam yace wa hatajja bi hadhal hadis ishaq ya kafa hujja da wannan hadisi an gane ko sai ce wa hadisu abdullahi ibn abbas da hadisin abdullahi dan abbas kenan menene hujjar shi akan cewa saniya za a yanka a madadin mutum bakwai kenan wancan hadisi menene hujjar shi akan cewa raƙumi za a iya yankawa a madadin mutum goma wannan hadisi na abdullahi dan abba an gane ku duk da cewa hadisin abdullahi dan abbas ya jimulce wannan nau'i biyu sai ce wa hadisu ne abbas inna ma na rifuhu min wajhin wahid hadisin abdullahi dan abbas malam yace ta fuska ɗaya kawai muka san shi shi ma hadisi ne wanda yake gare garaba wanda take nasibiya don haka sai ya shigo da shi ta hanyar ikrima daga abdullahi dan abbas yake cewa kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallama fi safa ya ce mun kasance tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a wani bulaguro fahabar al'abaha ya ce layya sai ta zo idin layya suna cikin bulaguro fashtarakna fil bakarati saba'a ya ce mai muka yi tarayya mu bakwai wato game da saniya mutum bakwai suke sayan saniya su yanka wafil ya zure ashara raƙumi ko mutum goma sukan yi tarayya a cikin shi an gane ko suna cikin bulaguro tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idin laye ya kama su mutum bakwai sai su hada kuɗi su sayi saniya mutum goma sai su hada kuɗi su sayi raƙumi su yanka a madadinsu wannan ke nuna mana kenan layya ba ta keɓanta ba da wanda yake mazauni ko wanda yake cikin halin bulaguro in dai laye ta yi to dole abin da yake sunna ne ya saya yanka kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suna cikin tafiya ne suka yi layya don haka layya ku da hadaya duk tafiyarsu ɗaya kina wannan shine hujjar Ibrahim Ishaq ibn Ibrahim da ya tafi akan cewa mutum goma za su iya sayan rakumi su yanka kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Isa Abdullahi dan Abbas haka suka yi malam ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gari sai ce an gane ko huwa hadisu Husain ibn Waqid shine hadisin Husain wato ibn Waqid wanda ya gabata باب ما جاء في إشعار البدن قال حدثنا أبو كريب هو محمد بن كريب ابن, ابن العلاء بن كريب الحمداني الكوفي قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة وابن دعامة السدوسي البصري عن أبي حسان الأعرج عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد عليه وأشعر الهدي في وأشعر الهدي في الشك الأيمن بذي الحليفة وأماط عنه الدم قال وفي الباب عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وأبو حسان الأعرج اسمه مسلم والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الإشعار وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكيعا يقول حين روى هذا الحديث قال لا تنظروا إلى قول أهل الرأي في هذا فإن الإشعار سنة وقولهم بدعة قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال لي رجل عنده ممن ينظر في, في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مسلى قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مسلى قال فرأيت وكيئا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تهبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam nama hadaya alama raƙumi ko saniya ita wannan alama kamar yadda za mu gani a cikin wannan nassi da malam ya zo da shi a ƙarƙashin baban akwai hikimomi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta mana cewa hadaya a mata alama wanda a nan abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na alaini manzon Allah ya rataya ma wato raƙumansa wanda ya kura a matsayin hadaya takalma biyu a wuya wa ash'aral hadiya hadiya tashi manzon Allah sai ya mata alama fi shiqqil ayman bi zil hulaifa wato a bangaren ta wanda yake na dama kuma lokacin da aka zo nan zul hulaifa manzon Allah ya mata menene alamar da ya mata manzon Allah ya sanya wannan ya caka a nan jini aka karta jini ya zuba wa amma ba an huddama sannan ya sa wani abu ya goge jinin an gane ko alama kenan kamar biyu ake bukatar a mahadaya a rataye mata wani takalmi a wuya in ya so kuma tuzo wanda yake na dama sai a tsaga shi jini ya tsiyaya hikima game da yi mata haka saboda duk wani wanda yake talaka mabukaci idan ya ganta kenan zai bu baya har a kai inda za a yanka kenan shi ma ya kwashi rabansa sannan kuma hikima ta biyu in ta gaurayu da wasu dabbobi kenan za a iya ware ta wannan dabba ce ta hadaya fa'ida ta uku malamai suka ce in ta bacci kenan duk inda take duk wanda ya ganta da ya san cewa taguwar Allah ce ba an gane ko kenan ba wanda yake da yancin ya mallake ta yanka ta za a yi a nan cikin harami kenan a ba waɗanda suke mabukata sannan hikima ta gaba sannan kuma girmama wato shari'a ce ta ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya shar'anta mana kamar yadda ya ce wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair fadhkuru smallahi 'alayha sawaffa fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa adimul qani aw al mu'tar kadhalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun to shine anan yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da na alaini ya rataye takalma biyu a wuyan hadayarsa raƙuminsa kenan na hadaya wa ash'ar al hadaya sannan hadayar sai manzon Allah ya mata alama idan aka ce alhadiyu shine malamai suka ce ma yuhuda ila baitillahi haram min bahimatil an'am taqarruban ila Allah azza wa jalla duk abin da ake bada shi a matsayin kyauta a kura shi zuwa ga ɗakin Allah mai alhurma don neman kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala na dabobi waɗanda suke na ni'ima raƙumma da shanu da tumaki da awaki to shine anan manzon Allah ya ma hadayar kenan alama shine a tuzanta wanda yake na dama manzon Allah ya tsaga jini ya zuba sannan manzon Allah ya sanya wani abu ya goge jinin kenan a takaice wannan me yake nuna mana yi ma hadaya alama malam ya ce a wannan babi akwai hadisi daga misuwar ibn makrama wanda zai iya zama a karkashin baba malam ya ce hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce abu hassan al'a'araj wanda ke cikin sanadin hadisin sunansa muslim aiki kuma akan haka yake wajen malamai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasunsu ya rauna al'ishara suna ganin cewa sunna ne hadaya a yi mata alama al'ishara shi ne alama kenan ya ce wa huwa ƙaunus sauri wannan faɗa ce ta sufiyan ibn sa'id al-sauri da al'imamu shafi'i da al'imamu ahmad da ishaq ibn ibrahim malam ke cewa naji yusuf ibn isa na faɗa cewa naji wakili ibn al-jarrah na faɗa lokacin da ya rawaito wannan hadisi sai ya ce la tanzuru ila qawli ahli ra'ayi fi hadha yace ya ku jama'a kar ku waiwaya zuwa fadar wato ma'abuta ra'ayi game da wannan yima hadaya alama sai ya ce fa innal ish'ara sunna domin yima hadaya alama a tsaga tuzanta na dama jini ya zuba yace sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa qauluhum bid'a amma fadar da suka ce wai yi ma hadaya alama wannan musula ne ma'ana canza halittar ta ne munan halittar ta ne yace wannan fadar su bid'a ce wanda shi in aka ce ahlur ra'ayi galibi wannan lakabi ya shahara akan malaman ahna ma'ana malaman hanafiya ba don komai ba kasancewar sa imamu abu hanifa su ne farkon malaman da suka dawwana littattafai waɗanda suke na fikiru an gane ku wanda kuma galibi duk wani malamin fikiru shine ake cewa a halin ra'ayi ka koma cikin littattafan fikiru za ma malami tambaya sai ya ce ni dai ina ganin kaza ya kamata a yi kaza ya kamata a yi shi kuma yana faɗar haka nan wani lokaci a lokacin da ba shi da nasi don haka ake ce musu ahalin ra'ayi ina ganin kaza ya kamata a yi ka koma cikin mudawwana yadda ibn al-qasim yake ma al-imam malik tambaya sai ka ji al-imam malik ka ce ina ganin kaza ya kamata a yi in aka yi kaza kaka ya kamata a yi sai ce ina ganin kaza ya kamata a yi a dukkan matsalolin da kenan ba su da naski a kai irin haka kenan suna amfani da ra'ayinsu to shi yasa ake kiran malaman fikihu kenan ashabun ra'ayi to illa kasancewar galibi in ka ji malamai sun ce ashabun ra'ayi ko ahalun ra'ayi suna nihi malaman hanafiya to shine anan yace la tanzuru ila qawli ahli ra'ayi fi hadha yace kar ku waiwaya zuwa faɗar ma'abuta ra'ayi wato game da wannan mas'ala ta ma hadaya alama ya ce fa innal isha'ara sunna yi mata alama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa qauluhum fadasu da suka ce ai muna na halittata ne a tsara zanta na dama yace wannan fadasu bid'a ce malam yake cewa naji Abbas Sa'id yana faɗa cewa mun kasance a wurin waki sai فقال لي رجل عنده ممن ينظر في الرأي وكي ابن الجراح sai ya faɗa ma wani mutum daga cikin malaman fiqhu ne ana yana zaune a wajensa yace ash'ara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace tabbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma hadiye shi alama ma'ana ya tsaga tuzanta na dama jini ya zuba wa yaqulu abu hanifa huwa muslim abu hanifa fa na faɗa cewa wai muna na halittar ta ne bai dace ba a yi ƙalar rajul sai wannan mutum sai ya faɗa ga wake ya ce fa inna hu kaduru ya an ibrahim na kai annahu qala al ish'aru musla ya ce ai an rawaito daga ibrahim ibn yazid an nakhai ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai almajirin abdullahi dan mas'ud ne ya ce annahu qala al ish'aru musla yi ma hadaya alama wannan munana halittarta ne abinda ake nihi da almusla kamar misali bayan an kashe mutum a musu gunduwa gunduwa asara kenan gaba gaba qala sai abu sa'ib yake cewa fara'aitu waki an gabi ba gababan shadida sai na ga waki ibn al-jarra yayi fushi fushi mai tsanani وقال سيتي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال إبراهيم ina ce maka manzon Allah ya ce kuma kana ce min Ibrahim ya faɗa kamar yadda a yau za ka ce manzon Allah ya ce a ɗora hannun dama a kan na hagu sai ka je yana cewa imamu malik ya karhanta kaga anan babu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi a nan kasancewar shi ya karhanta shi a imamu abu hanifa yana ganin bai dace ba a yi mata alama to shi ne a nan shi da ya faɗa masa sai shi kuma wai ya kafa masa hujjar cewa ai an rawaito daga ibrahim ibn yazid an nakai ya ce yi ma hadaya alama wannan munan halittata ne to shine a lokacin nan wakil ya yi fushi ya ce ina ce maka manzon allah ya ce kai ko kana cewa ibrahim ya ce kamar yadda abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ta mutuli sai wasu ke cewa ai umar da abubakar ku sun hana ya ce yaya ina cewa manzon allah ya yi ta mutuli kuna cewa abubakar da umar ya ce ya kusanta ku a yi muku ruwan duwatsu daga sama kamar yadda hadisi ya gabata a cikin darasinmu an gane ku haka wato abdullahi ibn mugaffal wani dan uwansa sai ya ringa daukan tsakuwa yana balawa yana balawa sai ce ai tabbas ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da bala tsakuwa manzon Allah ya ce bala tsakuwa ba ta kashe farauta an gane ku manzon Allah ya ce iya abinda take in an yi katiri ta samu idan mutum ta kunkwale mishi da haka manzon Allah ya yi hani game da irin wannan bada tsakuwa haka sai wannan ya ci gaba da yi ya ce ina ce maka manzon Allah ya hana kuma ka ci gaba da yi a lokacin nan ya yi fushi fushi wanda yake mai tsanani akan saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Abdullahi dan Umar ya rawaito hadisi yake fada ma ɗansa maza Allah ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallah mata bayan Allah kar ku hana su zuwa masallatan Allah in sun nemi izini dan shi Bilal ya ce wallahi hana su zamu hana su zamu saboda zamani ya canza a iya gane shi ya ce ina ce maka manzon Allah ya ce kar a hana su kai ka ce hana su zafi abdullahi dan umar ya zazzagi wannan dan shi ya gaya masa baƙaƙen maganganu tun daga ran nan ya ɗaukan masa fushi a wata riwaya aka ce har sai da ya mutu baya masa magana a sanadiyar ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka a takaice in dai aka ce manzon Allah ya ce to ba wani wanda yake da ta cewa a doron ƙasa an gane koma wane ne dole a ajiye maganar shi a dau abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine anan yace aqulu laka qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala ibrahim ina ce maka manzon Allah ya faɗa kuma ka ringa ce min ibrahim ibrahim ibn yazid annaka iya faɗa sai yace ma a haƙƙaka yace wallahi ba abin da ka fi cancanta da shi bi an basa kawai a kai ka asan ya ka kurkuku sun mala ta kawai sannan har abada ba za ka fita ba in ma mutuwa ta cin maka hatta tanzi'a an kauli ka haza ko kuma ka janye wannan magana taka an gane cai bai gaba abin da shi wannan ya cancanta kawai aje a sanya shi kurkuku ko mutuwa ta cin masa ko ya janye maganar shi kenan ya ajiye waccan magana ya dawo kan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi don haka dai a takaice wato yi ma hadaya alama wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma nasi ne na alqur'ani ja'ala Allahu al-ka'bata al-bayt al-harama qiyaman lin-nasi wa shahr al-harama wal hadaya wal qala'id al-qala'id jam'i ne na kilada na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana duk da cewa wannan baban yana da alaka da baban da ya gabata اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك